الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah madaukakin sarki godiya da ya kaddara muna haduwa a wannan masallaci mai albarka na Masjidur Rahma ɗaya daga cikin masallacin nan da a haske na ilimi yake tashi a ƙarƙashin jagorancin malaminmu a Sheikh Abdul Malik Khamis hafizahullahu ta'ala inda wasu daga cikin matasa masu burin ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shirya muhadara kamar yadda kuka gani a sanarwa insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar yadda kuka gani a sanarwa maudu'in da malumanmu za su tattauna a kai shine arraddu ala shubi ala shubihatil qur'aniyina bil qur'ani was sunnah arraddu ala shubuhatil qur'aniyina حول القرآن والسنة حكم في القرآن والسنة أنا ردي أكن شبهه دا ‘yan ƙalaƙato suke da game da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam inda hudubar muka sa mata take jana'izar addinin ƙalaƙato da kaji mun ce addinin ƙalaƙato kenan kasan tun daga nan mun hidda shi daga me sun hita kada in ce mun hita shi ka a ce mu asuwa to sun hita daga cikin musulmai domin kamar yadda malamanmu za su nuna muna ba ta yiwuwa kai musulunci da alkur'ani shi kadai ba tare da sunnar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam domin a sunnatu tubayyinu alkur'an wa tu'abbiru anhu wa tadullu alaihi sunna hadisi shine yake fassara alkur'ani yake bayyana sa kamar yadda za mu gani insha Allah kinan wannan maudu'in yana da mai yake da suna takobi ne mai kai biyu ɓangare na shubuhatuhum fil qur'ani da kuma shubuhatuhum fi sunna shubuhar su a alqur'ani da shubuhar su a sunna to sai muka kasa wannan maudu'in shubuha ta ɓangaren alqur'ani muka danganta sa zuwa ga ɗaya daga cikin malamanmu wanda suka shahara da alqur'ani mai girma wanda yake kuma takassusin shi ne ulumul qur'an shine a sheikh abdul malik khamis hafizahullahu ta'ala muka yi isnadul amru ila ahlihi kenan malam shi zai gabatar mana da bangare na alqur'ani sai bangare na sunna wanda prof yana bisa kan hanya insha Allah shi zai gabatar mana da shi ba tare da bata lokaci ba kenan zamu gabatar da malamin mu a sheikh abdul malik khamis hafizahullahu ta'ala domin ya tattauna muna akan shubuhatu alqur'aniyina fi alqur'ani malan faldatafaddalu mashkurina ma'jurin
alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da haduwa a wannan masallaci da ake kira masjidun rahma da yake unguwar city kes kenan a nan niyami babban jamhuriyar babban birnin jamhuriyar nijar wanda kuma kamar yadda sheikh abdulmalik bukhari ya gabatar za a gabatar da karatu ne kan raddi ga masu iddi'a'in su sun san alkur'ani kuma za su yi aiki da alkur'ani shi kadai wanda kuma wannan karatun yana da bangare guda biyu za a zo a rusa sannan a baje subuhohinsu da alkur'anin karan kansa wanda kuma bayan sallar lisha insha Allah ta'ala professor sabi'u rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin zai zo shi kuma ya yi bayani kan ɓangaren sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da yake karatu kan irin waɗannan aƙidu karatu ne wanda irin wannan karatu da muke gabatarwa muhadara ko darasi na awa ɗaya baya isa a ce duk komi da komi gaba ɗaya an yi an ƙari muna ganewa ko kenan za a dubi abubuwan da lokaci zai iya bayarwa a gabatar da su watakil ko watakila zuwa gaba za a iya kuma zaben waɗansu matsalolin da suke da alaka da wannan aƙidar duk da yake suna da yawa tun da manhaji na da'awa ba ya tsaya ne kwana ɗaya biyu uku a'a har zuwa ƙarshen rayuwa ne to don haka ba zan tsawaita lokaci ba ko in ce zan tsawaita bayani kan muƙaddima abu na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya karatun da za mu yi za mu kasa shi kamar gida uku kenan na farko shine cewa manhajin da aka gina aƙida ta 'yan alƙur'aniyun yana da kyau idan kana son ka karanta wata aƙida ko ka karanta wani malami rayuwar wani malami an gane ko to daga ciki ya kamata ka san manhajinsa kuma ka san mi ka san aqidarsa wannan duk aqida ta duniya haka kamata kai mata duk littafi na duniya in zaka karatu kan shi manhajin mai wannan aqidar da kuma aqidarsa mun gane wannan da kyau to akwai manhaj guda uku da suke da alaka da wannan aqida ta yan alqur'aniyun zamu zo mu yi bayanin su shine nukta wato ta farko kenan abu na biyu za mu zo mu ga asbab da suke sawar irin waɗannan aƙidu mutane suna afkawa a cikinsu wanda kuma za mu yi bayani akan ababe guda uku waɗanda suke kawo matsaloli da tarnaki da mushkila a cikin fahimtar addinin musulunci mun gane wannan da kyau abu na uku wanda shi ne na ƙarshe za mu kawo waɗansu ayoyi na alƙur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa akwai sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan al'adilla min alƙur'an alkarim allati tuthbitu وجوب العمل بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تثبت وجود وجوب العمل بالسنة waɗannan su ne nuƙatu guda uku da nake so in yi karatu a kansu ba tare da na tsawaita ba insha Allah ta'ala na farko za mu zo zuwa ga manhaji guda uku idan ɗalibin ilimi yana son karatunsa ya yi ƙarko kai ya samu matsala ya yi ƙoƙari ya rinka karatun manahij ilimi ne wanda kamar turawa yanzu za ku ga ana cewa cikin ilimin tarbiyya akwai manahij at-tarbawiyya akwai manahij an gane ko al-bahthiyya fil bahth al-ilmi akwai manhaj kaza a'a yana da kyau mu gane cewa da manhaj da uslub suna da amfani fahimtar su saboda kowane malami zaka iske yana da nashi manhaji kowace aqida tana da mi nata manhaji kuma uslubin mutane ya bambanta ko ba haka ba uslubin su na magana uslubin su na tafiya uslubin su na kafa hujja duka waɗannan abubuwan to idan da zaka fahimci wannan da kullun zaka ga a bincike a fage na ilmi kana da ababe sababbi amma idan baka san wannan ba shikenan sai kaga karatunka yana samun matsala saboda mi saboda babu tushe da ka'idodin da za a aza karatun sai ga karatun ya zama tuga shi nan yana rawa wani lokacin ma sai ya ruguji ala ayyati hal akwai manhaj guda uku da suke da alaka da wannan aqida ta yan alqur'aniyu manhaj na farko shine manhajul inkar manhaj na biyu shine manhajut tashkik manhaj na uku shine almanhaj at-tajzi'i ko almanhaj al-batri ai dole ya bayani ko to da guda guda insha Allah za mu yi bayanin su ko da a gurguje ne manhajul inkar shine manhaj na musu ankara shine yayi musu an gane ko yayi musun abu ma'ana bai yadda da shi ba ba sani ko mun fahimta ba za ku ji an ce wannan wato inkari ne shine ake kira musu to aqidar yan qur'aniyun tana da alaka da aqida ta musu shi manhajul inkar ko al manhaj al inkari ba wani manhaj bane sabo a duniya ma'ana manhaj ne wanda kafirai sun yi amfani da shi don tunkuɗe gaskiya yau ya an ka ce wasu busu yarda da sunna ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga wani yana mamaki to ai akwai abin da ya fi haka waɗanda an ka yi inkari akwai waɗanda suka yi inkarin ma babu allah kwata-kwata to wanda ya ce babu allah ana zance akwai magana allah kuma kenan akwai waɗanda suka yi inkarin babu Allah ma kwata-kwata ba su da akwai Allah ba wanda manhaj ne ya saba ma ma manhaj na kafiran da wanda sun yadda da akwai Allah amma ba su yadda ne abota mishi shi kadai ba wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah in ka tambaye su waye halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne kaga sun yadda da akwai shi kenan wala in sa'altahum man khalaqahum da zaka tambaye su waye halicce ku la yaqulunna Allah da zasu ce Allah ne kenan kafirai na da sun yadda da cewa akwai Allah amma shi yasa ma manzanni idan suna tattaunawa da kafirai tambayar da suke yi musu ta musu shine cewa afillahi shakkun fatiris samawati wal ardh yanzu cikin kasancewar Allah ha akwai ha ana shakka ga kuma dalilan da suke nuna akwai Allah wanda shi halittun Allah suna nuna akwai Allah almasnu'at tadullu ala sani' almakhluqat tadullu ala alkhaliq bidilalati iltizam daruriyan in an samu abu to an san akwai wanda yayi shi in an samu maf'uli ya kamata a samu mi a samu fa'ili in an ka ce maƙuru'un abinda aka karanta ya staljimul ƙare dole na a samu mi wanda ya karatu to tun da halittu al-makhluqat duk abinda Allah ya halitta yana nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid kenan abinda nake son ɗaliban ilimi mu gane akwai waɗanda ba su yadda da akwai Allah ba kwata-kwata to kenan idan mutum ya ce babu Allah to babu zancen ma akwai maganar Allah a taura injila ƙur'ani mun gane wannan da kyau tawo abu na biyu kafin a zo zuwa ga inkarin sunna akwai waɗanda ba su yadda da alƙur'ani ba ma kwata-kwata ko ba haka ba tunda ai sai an tabbatar da ma an yadda da alƙur'ani sannan za a zo amin a yadda da sunna to waɗanda ba su yadda da alƙur'ani ba ainihin sunna bai kota su ba haka ne ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a cikin suratu saba a cikin suratu saba wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran wala bil ladhi bayna yadayhi kafirai suka ce su ba za su yi imani da alqur'ani ba lan nu'mina bi hadha alquran wannan qur'ani suka ce ba za su yi imani da shi ba wala bil ladhi bai na yadai balantana su yi imani da abin da ya gabaci alkur'ani ko a taura ko injila kenan kaga ashe su waɗanda 'yan ƙur'ani yuna kafin su su zo ko su yi inkarin sunna a'a akwai waɗanda ba su yadda ba ma da akwai Allah kwata-kwata akwai waɗanda ba su yadda ba da akwai alkur'ani su yi imani da alkur'ani sun yadda akwai Allah amma ƙur'anin ne ba su yadda da shi ba da littattafan Allah kafin a zo zuwa ga wanda ya inkarin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji wannan da kyau kenan sai a zo zuwa ga shine martaba ta uku waɗanda sun yarda da akwai Allah sun yarda da akwai alqur'ani amma ba su yarda da sunna ba ina fata an fince ni tunda inkarin gaskiya tun zamanin annabawa ai an yi inkarin gaskiya annabi nuh ya kira mutane su zuwa gaskiya sun kiya annabi hudu annabi salih ko ba haka nan bane kafirai sun kace sun kafirce ma gaskiya inna bima ursiltum bihi kafirun to kenan kafin ka zo kai tarihin inkarin sunna ya kamata ka fara da tarihin inkarin shi alqur'anin karan kansa dai kenan bari mu wannan nukta haka abu na biyu sai manhaj na at-tashkik shine a sanya maka shakka wato idan an ka fahimci imaninka yana da ƙarfi to yanzu manhajkin da za a ɗauka ya za a yi a sa maka shakka game da abin da ka yi imani da shi to shi ne za mu ga wannan ba ga sunna ya fara ba ga alkur'ani ya fara za ku ga kafirai suna neman su ɗauko wata aya tun zamanin da ƙur'ani yake sauka su nuna kamar wannan ayar ina ta zamanto gaskiya ya za a yi a ce allah ya ce kaza manhajut tashkik kenan shi ne sai su nuna a'a a ce allah ya buga misali da saburo Allah ya buga misali da kuje Allah ya buga misali da gizo-gizo ya Allah zai yi wannan kuma cikin suratul baqara inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كينا كافري نزامن النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi kokarin sanya shakka ma game da alkur'anin karan kansa kafin ma a zo ga inkarin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda sawar shakka ga alkur'ani juz'i na ga sawar shakka ga mi ga annabta kuma juz'i na ga sawar shakka ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin manhaj na uku ya ku yan uwa shine wato manhaj na al-batri ko al-manhaj attajizi'i ɗalibin ilimi da ya ji wata magana ya ce to meye wannan wato tajizi'i da batiri duk abu guda ne amma akwai inda suke dan bambanta suna da kamanceceniya da juna menene tajizi'i menene batiri in an ka ce tajizi'i ya samo asali ne daga fi'ili na jazza'a yujazzi'u sai a ce tajzi'atan fi'ili mai tad'ifi a larabci a wajen malaman sarfu fa'ala masdarkin shi yana zuwa akan wazni taf'il qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan ko ba karan bane dammara yudammiru tadmiran sakhara yusakhiru taskhiran ila akhirih to amma in fi'ili ya zamanto ƙarshen shi mudaf ya zamanto alif ce ta zo alhamza ko ko ya zamanto a'a wato alif ce wadda ake ce ma alif mai kamar ya'un an gane ko to sai masdar kishi ya koma taf'ila kaga rabba ai fa'alani asalin shi rabbawa ne domin daga tarbiyya ne rabba yurabbi sai an mi تربية صلى يصلي تصلية نحى ينحي تنحية to haka in ya zamanto alhamza ce ba wancan alif ba an gane ko shi ma sai zamanto ala wazin taf'ila to jazza'a kaga da alhamza ko ba ka bane ba jazza'a ba da ainun an gane ko in an ce jazza'a da ainun me yake bayarwa jazi'a ya yi raki ya ji tsoro to jazza'a ya sanya shi tsoro ko raki wato aljuz'u shine wani yanki ko kaso to jazza'a ya karkasa abu to jazza'a yujazzi'u tajzi'atan to shine almanhajut tajzi'i muna iya cewa manhaj na rarrabe abubuwa abubuwan da ya haɗe ka rarraba su an gane ko to wannan shine to kuma al- shine kuma manhajul batri batri daga batara shine qata'a ya yanke abu inda shari aka huwal abtar abtar shine mai yankakkan baya ko ba haka nan bane to batr shine cewa yankewa to anan da manhajut tajdi'i da batri suna tarayya wanda cewa shine mutun kun ga da alqur'ani da sunna tare suke ko ba haka nan bane sai shi at-tajzi'a sai ya raba yace qur'ani daban mi sunna daban koko almanhajul batri kaga da alqur'ani da sunna tare suke amma sai shi yanki yace qur'ani daban sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daban muna ganewa amma galibi in anka ce manhajul tajzi'i ga waɗanda suke raba alqur'ani da sunna manhajul batri kuma shine mutumin da yake dauko wannan nassi daidai inda yake gyara shi dama manhaji ne na yan qur'aniyu kaga sun raba alqur'ani da sunna abu na biyu kuma suna yanke nassi dan ya biya musu bukatar su muna ganewa sai su bar farkon aya su bar tsakiyar aya sai su dauko daidai inda suke so muna ganewa koko a'a alqur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan sai su dauko sashen ayoyi sai su yi sai su bar sashen ayoyi kaga almanhaju tajzi'i ko almanhaju almanhaj albatri shi yasa Allah ba mu labari yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi kaga wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كاغا سنة سنسرربا tsakanin Allah ce wa yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulih suna so su bambanta tsakanin Allah da manzanni su ce Allah daban manzanni daban kaga kenan suna nuna manzanni kamar ƙarya suke yi ma Allah kenan tunda sun nuna Allah daban manzanni daban kenan in manzanni suka yi magana suka ce Allah ya ce kaza kenan kaman ba Allah bai ce ba kenan ƙarya suke yi to wannan kuma manhaji ne na Yahudawa game da nassi Allah ya ba mu labarin wannan manhaj at-tajzi'i Yahudawa sun yi amfani da shi kuma cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون كاغا أفتؤمنون ببعض الكتاب ذاكو إيماني دساشا للتافي wanda ya ce kenan ku fanso ‘yan uwanku wa takfuruna bi ba'ad ku kafirce masashe wanda ya hana ku fitar da su daga cikin gidajensu to kaga wannan manhaj ne wanda waɗansu suna amfani da shi ba wai yau ne 'yan ƙur'ani sun ka fara amfani da wannan manhaj ba yahudawa sun riga su al'ummomin da suka gabata waɗansu sun yi amfani da wannan manhaj balma in ka zo har cikin zamanin daulolin musulunci akwai wani sha'ir da ake kira abu nuwas shi abu nuwas sha'ir ne na shi'irul mujul kamar da suke cewa shi'ir na jin daɗi da kuma bin duniya da fasikanci amma dai sun ce karshen rayuwarsa ya tuba ya daina kuma mu muna fatan ba haka dan mu ba mu fatan a ce Allah ya azabtar da wani kuma haka nan bane yadda ba mu fatan Allah ya azabtar da mu haka ne muke mu dukkan musulmi fatan mu fatan Allah ya azabtar da shi amma lokacin da Abu Nuwas yana cikin jin dadin shi akwai abokin shi ya ja shi sun tahi za a sha giya a sai gashi ana kiran sallah kuma sun kama hanya da su gidan giya sai abokin shi ce kai Abu Nuwas ce mai kaiwa an yi kiran sallah ce to yanzu abinda za a yi mu je mu yi arwalla mu yi sallah in muka kare sallah sai mu je gidan giya mu sha giya kaga dai wannan dai aiko fasiki ne dai shi na da yadda mana ko sai abu nuwas ya ce da'il masajida lil ubadi yaskunuha wasir bina ila hanatil khammari yasqina yace ma qala rabbuka wailul lil ula sakiru walakin qala wailul lil musallina yace da'il masajid kabar masallatai lil ubbad ga masu yawan ibada jam'i na abid yaskunuha ko taskunuha su yasu zauna wasir bina in ka ce yaskunuha yana kuma zo ga ubbad in ka ce taskunuha kina an hankalta ma almasajid muannas ne tunda jam'i ne ana mishi mu'amala jam'ul taksir ana mishi mu'amalatul almuannas qalat rusuluhum yace wasir bina ila hanatil khammari yasqina a wata riwaya wasir bina ila hanatil khammari yasqina ka tai da mu wajen gidan giya ko ko kace shagon giya mai shaida giya ya bamu mu sha mu tilim ya ce ma kala rabbuka wailul lil ula sakiru Allah bai taba cewa kalima azaba ta tabbata ga waɗanda sun kai mayi ba ula sakiru ai allazina sakiru ya ce walakin kala wailul lil musallina Allah ya ce kalima azaba ta tabbata ga masu sallah me yake nufi inda Allah ya ce fa wailun lil musallin kalima azaba ta tabbata ga masu sallah to kaga uslubul batr me ya kamata ayi allazina hum an salatihim sahun kun bai ce fi salatihim ba in ji malamai suke cewa wato da Allah ce fi salatihim da an yi banda don babu wanda bai mantuwa a cikin sallah muna fahimta sai ce allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda game da sallar su sai su manta da ita amma an ce fi salatihim kamar da suke ruwaitowa daga ibnu abbas radiyallahu anhu da an samu matsala dan kaga babu limamin da za a samu shi bai mantuwa a cikin sallah ba ala ayyati hal ashe wannan manhaj manhaj ne sananne ba yau dai aka fara amfani da shi ba balantana wani dan qur'ani ne zaburo yace kaza yace kaza yace kaza to idan muka zo tun a farko farkon musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kun ka dibi ba'd qawaif tun daga shi'a za ku ga ba su yarda da wani hadisi ba sai ni sai hadisin da an karwaito bangaren ahlul baiti bal ma tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ai akwai da suke inkarin waɗansu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai idan muka zo zuwa ga mu'tazila in kun ka duba za ku ga duk hadisin da ya ci karo da hankali almadrasatul aqliya kamar da suke cewa sai ku ga suna cewa a wannan hadisin ya saba ya saba ma hankali don haka a wurgar da shi ai ba yanzu ne an ka fara samun wani dan boko ba ko mu wato kasashen larabawa marubuta da suka tasirantu da turawa da suke cewa hadisi kaza a watsar da shi a watsar da shi a watsar da shi Allah ya kyauta to ina ganin a gurguje saboda lokacin mu bai da yawa mun gane waɗannan manhaj guda uku manhaju al-inkar ko al-manhaju al-inkari da manhaju at-tashkik da manhaju at-tajzi'i ko al-batri abu na uku abu na biyu nuktan mu ta biyu me yasa waɗansu aqidu muna na aqidu suke bayyana an gane ko a cikin kasashen musulmai akwai abubuwan da kamata mu hankalta in kaga ka samu matsala baka gane musulunci ba to akwai abubuwa guda uku da ke son in faɗa ba zan yawaita a kansu ba saboda asbabukin suna da yawa amma waɗannan guda uku su nake son in yi magana kansu abu na farko al-iqtisar ala tilawati al-qur'an al-karim wa kitabatihi wa hifdhihi duna fahmi ma'na idan mutun ya zamanto bai iya komai ba sai dai ya haddace alkur'ani ya iya rubuta shi muna ganewa ya iya karanta shi to wannan wuri ne wanda ana iya shibka duk wata mummuna aƙida a wannan wurin saboda mutumin da ya haddace alkur'ani shi kadai bai iya fassara ba ana iya zo mai da ƙarya ya yi yadda da ita wannan in muka duba ku duba ku gani ko in ce mu duba mu gani galibin masu da'awar a tsaya maƙur'ani su kadai mutane ne waɗanda sai kaga sun karanta alƙur'ani wasu ma sun iya sun haddace shi wasu ma sun iya rubuta shi amma cikin ilmomi na addinin musulunci bayan har da alƙur'ani ba su iya komai ba ba mu ce har da alƙur'ani bai daga cikin ilmukan musulunci ba ba mu ce karanta shi bai daga cikin ilmukan musulunci ba in tabe to shi yasa kuke ganin ko mai tatsini da an ka ce a Najeriya ya bayyana ba wani malami bane wanda ya wani karatu an gane ko mutum ne wanda ya iya karanta alkur'ani watakila ya haddace wasu sassa na alkur'ani ko abin da ya kama da haka sai iddi'a'in wannan akida to to shi yasa kullum waɗannan mutane suna ribantar zamu ce gardawa waɗanda suka haddace alkur'ani suka iya rubuta alkur'ani an gane ko sun ka iya karanta alkur'ani amma kuma mi ba su san ko ma'anar fatiha ba sai a ce musu ai annabi sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani da yazo sai ku suna bin wannan aqida mun ji wannan da kyau abu na biyu an gane ko shine mutun ya tsaya akan cewa shi ya rike alkur'ani da sunna shi ko wannan yana daga cikin abin da zai jama mutum matsala in ka ce ka tsaya da alkur'ani da sunna kadai wani zai ce wannan magana ta yi nauyi malam ko ba ka bane in ka ce na'khudhu din min alkitabi was sunna bai isa ba sai ka ce ala fahmi salafis salih saboda ƴan mu'tazila sai su ce sun yarda da alkur'ani da sunna ƴan shi'a ma su ce sun yarda da qur'ani da sunna amma sunnar da an karwaito ta bangaren ahlul baiti in tabe kowa khawarij ma su maka sun yarda da alqur'ani da sunna amma hadisan da suka yarda da su waɗanda sun kai musu na waɗanda ba su yi musu ba su watsar da su in sun saba ma tunanin su ashe kowane musulmi galibi in ba yan qur'ani yuna ba in ka tambaye shi na ce maka ya yarda da alqur'ani da sunna amma a ina ake samun matsala akan fahimtar magabata mun ji wannan da kyau kenan cewa ka yarda da alqur'ani da sunna shi kadai bai isa sai ka yadda da cewa a fahimce su akan fahimtar magabata duk fahimtar da za a gano ta saba mata magabata gaba daya to kuskure ce mun fahimci wannan da kyau sai abu na uku shine mutum ya ce zai karanta alkur'ani an gane ko zai riko da alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko amma kuma ba ruwa ne da ƙa'idojin ilmi wannan ita ma matsala ce akwai waɗanda su suna ganin a a tsaya ga ƙur'ani da sunna amma zancen a ce akwai wata ƙa'ida ta ilmi ai wannan ba gaskiya bane ai waɗannan ƙa'idodin sahabbai ba su san su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba dan haka ba aiki da su to wannan manhaji ku yi hattara da shi saboda idan muka duba shi wannan manhajkin abinda ake son a ruguza sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da yanzu idan muka dauki ka'idodi na ilimin hadisi a ce wanga hadisi sahihi na wanga hadisi da'ifi na wanga hadisi kaza ne to ai zamanin sahabbai babu wannan babu wasu ka'idodi da aka azama aka ce maka ga wasu ka'idodi da sunan mustalahat kin da muke aiki da su a ce maka wanga hadisin sahihi ne ko da'ifi to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ma mutane ye wannan hadisi bai ce musu wanga hadisi ne mu an an wanga hadisi ne kaza wanga hadisi ne kaza to kenan dan haka wannan ilimin bid'a ne kaga wannan jahilci ne tsagorin sa shi yasa wani da shi maka ilimin tajwidi bid'a ne ai manzo Allah sallallahu alaihi bai koya ma mutane tajwidi ba a'a tsaya ka koyi karatun alqur'ani gakkabata maka lokaci muna ganewa kenan waɗansu sai su ce za su fahimci alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata amma magabatan suna nuhin ba a sawar malamai ciki ba yadda za a yi ka gane addini fiye da malamai su malaman nan sun hika fahimtar alkur'ani malaman nan sun hika fahimtar sunna malaman nan sun fi ka fahimtar abinda sahabbai suka faɗa don cikin ɗaliban sahabbai su ne mi su ne tabi'in to ya za a yi ka fahimci abinda sahabbai sun ka faɗa ba ka bi ta malamai ba kaga ba zai yiwa ba shi yasa yana da kyau ɗalibai kafin ka ilimin da duk kake so ka karanta tarihin wannan ilimin don in ka karanta tarihin wannan ilimin zuwa yau zai rage maka jiji da kai in ka san malaman da suka yi wannan fanni aiki da rubuce-rubucen da an kai sai ka yi ƙasa-ƙasa ka yi tawazu'i amma in baka san malaman da suka yi bincike akan wannan ilimin ba baka san waɗanda suka yi rubutu ba baka san yadda ilimin aka fara tadwinin sa ba har ya kawo nan ni za a samu matsala sai kai ta ganin mutum shi na ganin ai magabata ba su gane ba kaza ba su gane ba kaza ba me ba su gane ba ba kai da ilimin da zaka rubutu akan shi da masadirkin su ne zaka aiki masadirkin ka da maraji ɗinka abinda magabata suka rubuta ni to ya an kai kai ka gano abinda ba su gano ba yana da kyau mu fahimci wannan to sannan kuma yana da kyau mutum in ya karanta abinda ake kira ulumul ala mu rike da kyau ulum al'ala in an ce ulumul ala ana kasa su gida biyu ulumul ala al-lughawiyya da ulumul ala ash-shar'iyya ƙa'idodi ne waɗanda malamai suka aza kowane ilmi yana buƙatar ka san ƙa'idar da aka ɗora shi akan su ƙa'idodinsa domin rashin sanin ƙa'idodin zai yi mi zai cuta maka mu ne yanzu ga mutum yana so ya karanta fiqh amma bai san usulul fiqh ba mutum na so shi yana ganin ya san hadisi kuma bai san ilmin mustalahul hadisi ba mustalahul hadisi mutum yana son ya iya tafsiri kuma bai san usulul tafsiri ba kana son ka san fiqhu baka san alqawaidul fiqhiyya ba baka san almaqasidush shar'iyya ba ya za'i ka gane fiqhu tunda akwai lokacin da za a samu matsala to su ka'idodin su ne za su taimaka ma a warware wannan matsalar to kai baka san wadannan ka'idodin ba to ya za'i yanzu zauna da kai kaga babu shi yasa galibin masu irin wannan aqida suka suke sun riki a su dai kawai ga abin da sun kai da shi ba wa ba a tattaunawa ai ilimi ya gade a tattauna ya gade a ba juna hujjoji da dalilai dan haka nake kira ga ɗalibai yan uwana wallahi a dage da neman ulumul ala na kowane fanni mun ji wannan da kyau to nuktan mu ta uku saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba sai mu zo zuwa ga dalilai daga cikin alkur'ani wasu daga cikin dalilai don dalilan suna da yawa waɗanda suke nuna akwai sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan za mu yi ma 'yan alkur'ani raddi da alkur'ani za mu ba su hujjoji da suke nuna akwai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a alƙur'anance Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara yake cewa cikin addu'ar da annabi Ibrahim yayi magarin makka yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة Allah ka turo cikinsu su mutanen makka manzo daga cikinsu wanda zai karanta musu alkur'ani sai ce mi wal hikma da mi da hikma a nan mu dawo a larabce in ce ja a musa wa ibrahima da musa da ibrahima daina eh ja a musa wa ibrahima da musa da ibrahima daina inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina wa auhaina ila ibrahima wa isma'ila da ibrahima da isma'ila ɗaya ne ai da da uba ne ko to da yace yatlu alaihim ayatika wa yuzakki rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika ko wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba kaga alkitaba daban wal hikma ita ma daban wani na iya cewa to ai aka rabaka Allah wawun tana iya zakwa wani lokaci tana nufin canjin mi canjin sifofi ko ba haka nan bane سبح اسم ربك الذي خلق والذي قدر والذي أخرج ai dushi ne Allah subhanahu wataala sai mu ce a'a to bai daga cikin alqur'ani alhikma shi an kira shi alhakim ne amma ba a kira shi mi ba hikma ba mun gane wannan ka tai ka dubi duk tafsiran da kake so tafsiran da ba na masu ahlul ahwa ba ahlul bid'i wal ahwa in ka ga alhikma za su ce maka sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ake nufi babu inda an ka ce alhikma tana nufin alkur'ani shine alhikma mun ji wannan da kyau ɗai kenan abu na biyu ‘yan ƙur'ani yuna sai sun ka zo sun ka ce ai zamanin annabi ai shi annabi sallallahu alaihi wa sallam an turo shi cikin al'ummar da ba ta rubutu ko ba ka nan bane huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan ka gani al'umma shi ummiya ce ba ta rubutu to wai sai sun kace wai an rubuta hadisi in tabe in an ce mutane ummiyi ai al'ummiyi huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktub sun kace to yau shi aka ce ummiyina ummiyin ne wa ba su iya karatu ba su iya rubutu kuma sai an kace sun rubuta hadisi ko ba haka nan bane suka ce ai kaza kaza kuma su suke ruwaito su ce wasu sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga suna rubuta hadisi yace su daina kaga su- su- bayan su sun ce ummiyin amma saboda suna so su kafa muna hujja sai sun ce ai an ruwaito wasu hadisai wasu hadisai an rubuta zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam yace a daina misali kaga saboda suna son su fake to kun kun ce ummiyin ne ai bai dace ku kawo ma sun yi rubutu ba ko ba ka nan bane amma sai mu ce a'a in an ce ummiyin shine lalle waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu amma ana nufin galibinsu ba wai ana nufin dukkansu ba don su suka rubuta alkur'ani ko ba haka nan bane kuma su suka sashen su ya fara rubuta sunnar to amma ya za mu kafa hujja a alkur'anance kun san shi dan qur'ani da kaka kamai hadisi bai yarda hadisi ba gaka kamai wata kaida ta ilimi bai yarda da ita ba gaka ce mai malam wani ya ce bai yarda da shi ba bai yarda da wani salafus salih ba da magabata sai ka ce Allah ya ce a cikin suratul baqara a alkur'anance ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman sace mi mene ne mana faktubuhu to ummiyina na ba su iya rubutu ba dukkan su kuma Allah ya ce faktubuhu Ha? kuma lokacin da qur'ani ya sabka ai sahabban suna nan ko to ce faktubuhu a rubuta to yaushe wanda bai iya rubutu ba aka ce ko kuka nan Allah ne izgiri da suna ce faktubuhu sai rubutu ba da haka wannan magana babu ta mun gane wannan daga cikin dalilan da suke nuna sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gaskiya ce shine cewa koma cikin suratul a'raf da ali imran akwai ayoyi masu kama da juna a cikin at-taura da injila Allah ya sifanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sifofi ga wasu daga cikin su Allah ya ce allazina يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر سيتشي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تؤنني waɗancan sifofin duk sun yarda da su alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil duk aikin sa ne aiko ya'muruhum bil ma'ruf aikin sa ne wa yanhahum 'anil munkar tace mi wa yuhillu lahum at-tayyibat a fassara da kyau yana halatta musu abubuwa daɗaɗa yana halattawa bai ce Allah yana halattawa ba manzon ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'ith manzo yana haramta musu annabi isa a cikin ali imran shi ma ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum dan in halatta muku ko ba ka bane sashen abinda an ka haramta muku duk da ke sun ce dukkan amma wannan tafsiri yana da rauni don ba'd ba ta zakwa bi ma'anar kullu ko da an ce tana zakwa to sai ba daidan ba sai bari mutumin yi to anan abin tambaya haramtawa na waye halattawa ha da Allah to an kai kuma an kace annabi na halatta na haramtawa gashi Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya ayyuhan nabiyyu saurara da kyau ya ayyuhan nabiyyu dai an ce ya ayyuhal ladina amanu hina yace a'a ba da annabi ake nufi ba to nan dibo Allah ce ya ayyuhan nabiyyu wa ake nufi nan sallallahu alaihi wasallam sai an kace mi lima tuharrimu wai kaji lima tambayar ce ake yi littali don ne kake haramta makanka abinda Allah ya halatta ma to kuma don me Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith alhali haramtawa da halattawa nawaye na Allah ne qul ara'aytum ma anzala Allah lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adina lakum am 'ala Allah taftarun kaga ashe da yace yuhillu ya danganta halattawa da haramtawa izuwa gare shi don saboda duk abin da ya zo da shi daga wajen wa ya zo da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ba don haka nan ba manzo ya halatta ko ya haramta ai ba aikin shi bane don shi ba ubangiji bane amma sai Allah ya isnadin halattawa da haramtawa zuwa gare shi saboda shi ne ke isar da sakon Allah mun ji wannan mu je aya ta gaba daga ciki har yanzu muna cikin ali imran Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah walau kunta faddan ghalidhal qalbi fa'fu anhum wastaghfir lahum sai ce mi wa shawirhum menene ma'anar wa shawirhum kai shawara da su to dan Allah yana tambaye dan Qur'ani yuna duk inda suke a duniya shi kawo mini tunda in Allah ya umarci annabi sai yayi abu ko ko ko Allah na umurta annabi da abu shi ce bai yi to annabi ya shawara ko bai shawara ba to cikin qur'ani a kamin shawaran nan mina na ci a alqur'anin ce amma inda yayi shawara da waɗanda Allah ce shawara da su ina fata hukunci ni a ina ne an kai shawara da mi kuma mi da mi da mi ya fada tunda a rayuwa ta in Allah ya umurce shi dole sai yayi mun sa annabi bai saba ma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai malama minti uku ba za su isa ba tun da lokacin sallah ya matsu wanga maudu'i yayi sai an ja akwai abubuwa to ala ayyati hal dai a gurguji zan bada saboda mabudai ne nake so in bayar wa shawirhum fil amr kai shawara da su kenan nan kaga babu ayar da ta kwadi yadda annabi ya shawara da sahabban shi in ba cikin hadisi zaka komawa ba muna gane wannan a gurguje sai mu cikin surtun nisa'i ɗan ƙur'ani yuna an ka ce musulmi bai gadon kafiri ko kafiri bai gadon musulmi hadithi cin sahihul bukhari sun ka ce ai ƙarya ne Allah ce yusikumullahu Allah yana muku wasici ta ce mi fi auladikum ƴaƴanku sun ka ce to nan babu inda an ka ce kafiri babu inda an ka ce mi musulmi an ka ce matar mutum in kafira ce ba ta gadon shi ko ba haka nan bane sun ka ce Allah ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum sannan kuma ce wala hunnar rubu'u mimma taraktum kenan walakum nisfu ma taraka azwajukum sannan kuma wala hunnar rubu'u mimma taraktum kaga wannan gado ne azwajukum matan ku an kace sun kace ya za a yi wani mutum ya zo ya ce maka a'a ai in mutum kafiri da baya gadon musulmi wannan ƙarya ce ƙarya ce sai mu ce a'a ba ka yarda da alqur'ani ba eh to bari mu baka shi qur'ani ya nuna ɗanka wanda ka haifa in ba musulmi ba ne to ba a lissafa shi cikin iyalinka a alƙur'anin taho amma wa ƙalar ka bufi ha bismillahi majireha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim wa hiya tajribihim fi maujin كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل gashi kuma ya ce dan shi ne amma an nuna maka alaka ta musulunci da ta kafirci suna iya rarrabawa tsakankanin su balaga ta alqur'ani duk inda ka je ya kira mace zauju to akwai lafiya tsakanin mata da miji shi sa ce annabiyu aula bil mu'minin mai anfusu sai ta mi wa azwajuhu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik amma in ka ji qur'ani ya ce imra'a to yana nufin akwai matsala ko matsala ta fahimtar juna ko matsala ta soyayya ko matsala ta mi ta musulunci da kafirci matsala ta soyayya wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi تراود فتاها نفسي كذا أنت امرأة العزيز زكريا يتي رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وبني وإني خفت الموالي من ورائي ستمي وكانت امرأتي كاغا امرأتي يتي أكوي مسألة كباب باتا هيهوا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق باتا هيهوا شيسانك تي امرأته أما إنك تقرأ قرآني ياتي زوج دم بيتي وزوجة babu inda qur'ani ce zauja duk da yake malaman lugha sun ce ana kada ta'un da lillahi ba asa li tafriq bayna dhakari wal untha mun ji dai amma dai mu dai qur'ani bai ce zauja ba al afsahu bit ta'i bi adam ta sai Allah ya ce mi ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين كاغا سون زمان تومي سون زمان توبا مسلمي با kenan da yace walakum nisfu ma taraka wala hunna rubu'u mimma kaga ma taraka azwajukum yace bai ce nisa'ukum ba don mi don saboda inda yace nisa da haka kafirai za su shiga ciki amma da yace azwaj kafirai ba za su shiga ciki ba hatta da Abu Lahab bi yace tabbat yada Abi Lahab ma aghna anhu maluhu sayasla naran satami wam oratu bai ce wa zawjuhu ba kahira Allah na in ji masa kwatanci a gurguje a cikin suratul nisa Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala man yuti'ir rasula duk wanda yayin manzo sallallahu alaihi wasallama da'a Allah ne ma da'a kaga ba a rabawa tsakanin da'ar Allah da da'ar manzo ya ayyuhal ladina amanu sace ati'u Allah wa ati'u rasula kaga ku yi ma Allah da'a kuma ku yi manzo da'a wa ulil amri minkum malaman balaga na tafsirin alkur'ani sun kace me yasa ba a ce wa ati'u ulil amri ba sun kace saboda da'a Allah mutlaqa ce da'ar manzo mutlaqa ce dan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma ulil amri ta'atuhum tahta ta'ati Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya tsoratar ga waɗanda suke kauce ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake ganin ƴan Qur'ani yunda suke cewa ai Qur'ani kaza kaza gashi nan sun fi kowa rarrabuwa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum kafiran ta same su su da kansu suna kafirtar da juna wani ya ce a daina sallah wani ya ce ai raka'a daya wani ya ce kaza wanda babu lokacin da mu bayanin wannan a gurguje ɗan uwa mu yi hakuri saboda irin waɗannan shubhatin muna jin su gare su amma muna son mu rinka shirya musu saboda mutane ne waɗanda suna wasa da hankalin mutane a cikin alƙur'ani ɗan ƙur'ani nake sun yi bani wannan amsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kun san suna kafa wata shubha cewa Allah ce ma farratna fil kitabi min shay cikin suratul an'am ba komai Allah ya bayani cikin littafi haka ne ko ba haka ba to na farko jamhurin malamai ma sun tafi cewa nan alkitabu ba ma alqur'ani yake nufi balawhil mahfuz yake nufi don idan ya ce wa mamin dabbatin fil ardi wala ta'irin ya tsiru bi haihi illa umamun amsalukum kaga zancan duk abin da ya shafi tsuntsaye da abin da suke bi da abin da halittu suke yi ai ba cikin alqur'ani yake zanci ba sai ce ma farratna fil kitabi min shay amma ko da mu dauki alqur'ani ake nufi don ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay sun kace kuma duk bayanin komai shi na cikin alqur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana ko fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tace mi thumma inna alaina bayana sun kace cikin qur'ani yake kuma Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi fil kitabi fil kitabi an kace sai mun kace musu to mun ji ya ake sallah wasu daga cikin sun kace kai sallar nan ma a daina yin ta sun ka ce dama Allah ya ce wa abu rabbaka hatta ya ake kal yaqin ka bauta ma Allah sai yaqini ya zo ma shine qur'ani tsantsa gurin gaskiya da haka a daina sallah a daina zakka wasu ka ce a'a ita sallah dai tsayina za ka yi su ne ake kira yan tsaf ka dibi gabas kawai sai ka juya sun ka ce Allah ya ce wa tawakkal alal azizir rahim ko fa tawakkal sun da akwai sabanin qira'a cikin suratu shu'ara alal aziz rahim alladhi yaraka hina taqum sun kace annabi tsayina kai bai ruku'i bai sujada wasu sun kace a'a raka'a guda guda za a yi irka'u wasujudu wasu sun kace a'a abinda za a yi ayi sallah irin wannan idan hujja sun kace Allah ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan sai sun kace uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'a kaga uli ajnihatin kowa ya san mala'iku masu fikafikai sai ce masna sallar asuba wa thulatha sallan magriba wa ruba'a yace mi azhar da lasar da isha'i to kaga mutahimmasna subahin wa thulatha da mi wa ruba'a to guda za ta samu ko dai azhur ko kuma la'asar ko dai isha'i sauran musu hito ba in kuma kace masna bibbiyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu to nan ma masana bibbiyu su bahin ta tashi aiki don bibbiyu hudu na solasa uku uku na sun zan shidda magariba babu ta wa ruba'a hudu hudu biyu biyu kenan az-zuhr da al-asr sun shiga isha'i ba ta hito ba to dan haka cewa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in qur'ani yana bayyana komi imma wato ya'ti bihi jumlatan wa tafsilan wa imma ya'ti bihi jumlatan was sunnah hiya allati tufassiluhu mun ji wannan mu yi hakuri saboda mutanen nan suna da tsiya akwai ayoyi guda uku daga nan zan tsaya ai hakuri aya guda tana can cikin suratul tauba tana tare da aya guda cikin suratul anfal su ɗaya ne guda kuma tana can cikin suratul hujurat guda kuma tana can cikin suratu at-tahrim bari in wadi don saboda ka a ce na wuce lokaci kuma Allah ya ce munafikai yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu satami ahqqu ga mai jin larabci eh mai jin larabci dan jami'a eh al-mutakhassis fi al-lugha wal adab wan naqd al-adabi wal balagha in an kodi abu biyu to ai huma za a ce ko da anka ce wallahu wa rasuluhu ya kamata ya ce a haqqo an yurduhuma na'am ina tuna wata kissa ta wani dan kasar China a Libya lokacin da muke karatu a jami'a to yan ana kawowar kamar kasashen da babu musulmai sosai galibi ana dauko waɗanda ba sa jin larabci sai a kawo su kamar irin China da sauran wasu kasashe sai su zo su koyi larabci in sun kai ma'ahad an ka jarraba su sai su shiga jami'a to dan China an bashi ka'ida ta larabci in an ka ce assalamu alayka ka tana nufin mutum guda kuma tana nufin mutum biyu kum tana nufin uku zuwa gabin da ya samu dan cana yana rike da ka'ida dam shi yasa dalibin ilimi in malamai suka faɗi magana bai san dalilai ba sai ya zaburci ba haka nan bane a'a tambaya a baka dalilai a ganar da kai saboda wani lokacin kai abinda kake hankalta ma zahirin tana yau akwai abu wanda baka san da shi ba al khibra dan cana sai wani dalibin ilimi yazo sai iske mutum biyu suna zaune sai ta musu assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah dan cana sai yadda dabe shi daga baya yace mishi la la la la assalamu alaikuma to haka ɗalibai ilimi suke da sun ji babban wani malami ya faɗi wata magana shi ke na zaura ba haka nan ba ne ta matsala tana bukata ayoyi da hadisai da ƙa'idodin ilimi kai ko gudana ka sani muna ganewa to wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu a larabci ya kamata a ce an yurduhu ma yasa aka hada su cikin suratul anfal yace Allah yace ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa rasulahu sace wala tawallaw anhu bai ce wala tawallaw anhuma ba dalili saboda maganar Allah ba ta warware magana annabi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta warware magana Allah ashe kai dan qur'ani da ka zo kan raba ashe kariya kakai qur'ani ya hada mu da maganar Allah da na annabi ba sa cin karo da juna amin cikin suratul hujurat sun kace ai hadisan nan da hayaniya ne wani mutum na ya mutu shi ma wani matacce ya amso daga wani matacce wani matacce ya amso daga wani matacce shikenan hadisin matattu eh addinin matattu wai haddasa na fulanin an fulanin an fulanin kace tun mutane ne matattu muna ganewa ya za ka yi da wannan ashe ƙur'ani ya gaya muna shi labari ana karɓar shi in ya zo daga hanya wadda take mi wadda take ingantatta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasik ya zo muku labari ku bi diddigi to fatabayyanun nan yana nuna in ba fasiki bane ya zo da labari ni za a yi a karɓa shi yasa malaman hadisi suka ce a'a akwai ilmul jarhi wa ta'dil za a zo a bincika idan mutumin nan ya faɗi magana za a gane in gaskiya ne gaskiya ne tunda an san shi bai taɓa yin ƙarya ba ko ba haka dan bane to anan abinda muke son mu ce waɗanda sun ka ba mu labarin hadisan da mutane ne adillai sai dan gurin ya ce a'a waye taba ganin ai wani na ina na ma duniya an kano mutun suna ne bukhari ina na an kano mutun suna ne muslimu ƙarya ne babu su to wannan manhaj manhaj ne rakik sai mu tambayi shi shi dan qur'ani duk inda ka hada dan qur'ani yuna me yayi sunanka ya faɗa ma me yayi sunan babanka duk sai ya gaya maka amma mashi da gare su sai ka ce cikin qur'ani nan an kawo danka ah ya muna mai sauki duk abin da zai faɗi duniya ni ban yarda da shi ban magana cikin qur'ani ba in ka ce mi da an haife ka gari kaza sai in ce wallahi ban gari ba cikin qur'ani eh eh to ina an ka haife ka ni wallahi ban gari ba cikin qur'ani kuma ban yarda ba ban ma yarda da akwai ka ba duniya don ban gari ba cikin qur'ani akwai suna amerika na cikin ƙura'ani to sai mu ce babu amerika akwai rasha cikin ƙura'ani sai mu ce babu rasha akwai sunan mercedes cikin ƙura'ani sai mu ce babu mota sunanta mercedes wannan hayaniya ce abu na ƙarshe cikin suratul tahrim wanda ina ɗan tsatsakaro ne yan uwa mu yi haƙuri kuma ga malam yazo yana jira na amma da irin waɗanga abubuwan saboda tashancin da ake yi ma alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu ma mu daliban ilimi mu waye mai da ake tattauna da waɗannan mutane a cikin suratul tahrim Allah ce wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi lokacin da annabi ya ɓoye wani hadisi zuwa ga matansa sun ka ce duk hadisin annabi shi na cikin mi القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سنك وانا حديثا النبي تكون قرآني كده تو الله ياتي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه kuma sun ce fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minuna da wani hadisi da in ba qur'ani da su imani ba to Allah ce wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha annabi ya boye wani hadisi yayi magana da matan shi to kuma kukunci kuma Allah ce falan ma nabba'at bihi lokacin da tabba da bihi bai faɗe shi bari ya kawo zamiri wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa arda an ba'd dan Allah ina neman yan qur'aniyuna na duniya gaba ɗaya kakaf so kawo min wannan hadisin a cikin alqur'ani wannan hadisin da annabi ya da matatai tunda duk hadisin annabi shi na ina to so kawo mun shi wallahu ta'ala a'lam ga malam nan ya iso sai a yi haƙuri ɗan ciccirawa na muka yi sai wani lokaci in Allah ya ba da iko karatu kan ‘yan ƙura'ari ne na buƙatar wato abubuwa masu yawa Allah ta'ala alam.
a sha Allah khairan ya fadila da sheikh Allah ya saka malam da alkhairi zan so mu ɗan yi bita a takaice kuma mai muna bukatakin da malam ya gai don kada a zo a yi abin da sha'ir yake ce ma ta kasaratu zaba'u ala khirashin fama yadri khirashin ba yasidu ma'ana abubuwa sun yawa mutum bai ma san me ya rike bai an tambaye shi a ƙarshe me ka rike cikin muhadarar malam sai ka rasa me za ka cewa kenan malam ya tattauna akan abubuwa guda uku na farko manhajul qur'aniyyi na fi itar shubuhat ina so a kamin wannan manahijin guda uku na ma'ana hanyoyin da 'yan qur'ani zalla suke bi a wajen sama mutane rudu a cikin kwakwalwarsu malam ya gayi abubuwa guda uku hanyoyin da suke bi aha wa zai gaya na farko ko duka duka muke so wanda zai gayin duka na manhajul inkari manhajul tashkik tajzi'i ko batri na kenan hanya ta farko shine hanyar inkari su ce busu ma yarda ba da abu kaza hanya ta gaba shine su sa maka shakka yanzu kamar yadda ake samu ta hanyar wajen sosiyo hanya ta uku shine su yadda da wani bangare su ki yadda da wani bangare ko su kawo wani bangare amma sauran bangaren su ki kawo shi a cikin aya ko kuma a cikin hadisi kamar yadda suke kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ci mutuncin manzon Allah anan alhali kun bu su karanta hadisin gaba daya ba ko aya kaza ta ce kaza alhali bu su ida karanta ayar ba wannan shine kenan manhajin su guda uku malam yayi bayani akan nukta ta biyu shine أسباب تفشي المن... المعتقدة العقائد المنحرفة أول سكي جايو يا دور mugayen aƙidu a cikin al'ummanmu a haɗa mana guda biyu da malam ya gai daga cikin abubuwan da suke jayo yaɗuwar munanan aƙidu a cikin al'ummanmu na wa zai gaya mana guda biyu za a ka guda biyu na bismillah takaituwa ga alkur'ani kawai kenan at-taqayyud bil qur'ani wa adam al-ihtimam bis sunnah na na biyu kuma na'am kenan at-taqayyud bil qur'ani was sunnah مع عدم الالتفات بفهم سلف الصالح نعم wannan su ne kenan jazakumullahu khairan to sai abu na uku malam da ya tattauna shine al-adillatu al-qur'aniyya a takeice abin da yake nufi shine abubuwa guda biyu da malam ya zano daga cikin da suke jawo yaduwan munanan aqidu shine takaituwa da karatun qur'ani zalla ba tare da karatun hadisi ba kace kai qur'ani kawai zaka karatu ba ruwanka da hadisi na biyu kuma a'a ya yarda da alkur'ani ya yarda da hadisin yana karatun qur'ani na karatun hadisi amma sai dai yana fassara shi ta yadda ya fahimta ba tare da ya bibiya malumai suka fassara wannan ba wannan shine kenan to sai mu zo ga nukta ta uku da malam yayi bayani shine al-adillatu al-qur'aniyya allati tuthbitu wujub al-amal bis sunnah dalilai na alkur'ani wanda suke tabbatar da suke wajabtar da dole ne sai an yi aiki da sunna ma'ana ba ka yi aiki da alkur'ani ba tare da ni ba in aka ce sunna ana nuhin hadisi kai tsaye domin akwai wanda ba su iya bambanta ba su iya bambanta tsakanin hadisi da sunna mafi yawanci idan aka ce sunna ana nuhin hadisi anan na'am ku ba mu dalilai guda biyu wa zai ba mu dalilai guda biyu wanga bangaren ban samu wanda ya magana ba dalilai guda biyu a alkur'ani da suke nuna wajibcin aiki da sunna na'am idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu na'am eh jayyid ta mu je wata wani dalili na'am alan bismillah أها رسولا منه نعم جزاكم الله خيرا الله shi ya turo da manzo daga cikinsu su larabawa ko kuma su mutane yana karanta musu alkur'ani da kuma hikima akwai shubuhar da suke cewa hikima ana nufin alkur'ani to malam ya walwale muna wannan shubuhar alkur'ani ba a ce masa alhikima sai dai alhakim kenan hikima tabbas dai menene hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kinan uwa masu girma a takaice muhadarar malam ta kuble muna da nuna cewa ba ta yiwuwa ka yi addini ba tare da hadishin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a nan za mu liƙe da wani ɗan nishaɗi na wani ɗan waƙe takaitacce
وإن كتاب الله أعدل حكيم فيه الشفا وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان
ai ba sai an fasara ba ko ai ina ji dadin ma kawai ya ishe ka zai nan za mu dakata kenan a tsarin da muka yi za a dakata a yi sallah bayan sallah kuma sai mu hau da malami na biyu insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah